نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da biyar ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahil bukhari a cikin wannan littafi a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan yau za mu tashi tafsir suratu Taha malam yace bismillahir rahmanir rahim suratu Taha قال ابن جبير والضحاك بالنبطية طه يا رجل يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهو عقدة أزري ظهري فيسهتكم كوف يسحتكم يهلككم فيسهتكم يهلككم المثلى تأنيس الأمثل يقول آه بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المسلي الذي يسلي فيه فأوجس أضمر خوفا فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء في جذوع أي على جذوع النخل sai khatbuka ma'anarsa baluka misas masdar ne na masahu misasan lannan sifannahu daidai yake da lannan ziriyannahu sai ka'an ana nufin ya'aluhu alma'u asafsafu almustawi min al'ardi wa qala mujahid wa أوزارا ينالهم أثقالا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون سيف قذفناها أي فألقيناها ألقي صنع كو ألقى كي صنع فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا أي الإجل sai hamsan hissul aqdami hashartani a'ma ay an hujjati wa qad kuntu basira ay fi dunya qala ibn abbas bi qabasin dallu tariqa wa kanu shatayn fa qala in lam ajid alaiha man yahdi at-tariqa atikum binarin tuqidun qala ibn uyayna amsaluhum tariqatan أنا نفهم أعدلهم وقال ابن عباس هضما لا يظلم فيهم من حسناته عوجا واديا ولا أمتا رابية سيسيرتها حالتها الأولى النهى التقى ضنكا الشقاء هوى شقي بالواو المقدس المبارك سيطوى اسم الوادي بملكنا أي بأمرنا مكانا سوى أي منصف بينهم سيبسا أي يابسا سي على قدر أي على موعد لا تنيا سي لا تضعف كنا يفرط uqubatan malam yace bismillahir rahmanir rahim suratu taha suratu taha sura ce daga cikin surori na alqur'ani mai girma kuma sura ce yar makka mana makkiya ce tana da aya 134 suratu taha tana dauke da aya 134 daidai um, ibn jubair sa'id kenan sa'id bin jubair yana fada da imamu dahak ibn muzahim kalmar ɗaha ɗin nan yaren wani yare ne da ake ce da shi nabatiyya ya ce ɗaha ba larabci ba ne kalma ce ta yaren nabatiyya shi ne ce ɗaha bin nabatiyya ce ɗaha ma'ana ya rajul ana nufin ya kai wannan mutumin da Allah ya ce ɗaha yana nufin ya kai Muhammad shi ne ma'ana ɗaha amma ɗaha ɗin kalmar da yaren na batuya ne suna nufin ya kai wannan to wannan shi ke nuna cewa kenan a cikin alkur'ani akwai wani yare wanda ba larabci ba cikin ƙur'ani kuma Allah ce na anzalahu ƙur'anan arabiyan mun saukar da shi balaraban alƙur'ani ne wasu ka ce ai tun da kalmar ta zama ta shiga ƙur'ani to ta zama balarabiya kurin dama da shi a yare yanzu kamar misali a oke oke da mutane suke fada kaga oke turanci ne amma da hausa ko mutum kai mai magana da sai ce oke ta zama hausa akwai wasu kalmomin da za ka ga asalinsu na turanci ne amma yawan amfani da su a wani yare ko hausa misali sai ga ta zama kamar hausa ba to kenan babu wata kalma wadda ba balarabiya ba a cikin alkur'ani mai girma kawai da yanzu ya fahimta cewa kalmar daha tana nufin ya rajul ne daha ya rajul wasu na cewa daha maimakon a karanta daha sai a ce daha bi sukunil ha'i kenan da yi wa ha'un nan sukuni me ake nufi da ta ana nufin ya kai annabi daidai yake da ayyuhan nabi um, ibn al-ambari ya ce wannan kalma ta ɗaha da wasu suka ce yaren na batiyya ne to kalmar ta dace a ƙuraishanci ma a larabci ƙuraisha su ma dan hadin suke cewa kenan magana cewa ba ba kalma ba kalma ce ba balarabiyar kalma ba ana iya samun yare biyu su yi amfani da wata kalma suna nufin abu kaza duka dai wannan ana kokarin a kore mana cewa babu wata kalma a cikin alkurani wadda ba ba balarabiyar kalma ba mana yace lugatu quraish wafaqat tilka al-lugha anan wannan kenan taha ko taha wasu malaman suka ce yana daga cikin ma'anar ɗaha ka nutsu itma'an daga itmi'inan ne nutsuwa wannan ma'ana ta ta biyu kenan ɗaha tana nufin ka nutsu wasu kuma suka ce ɗaha ana nufin tsa'il arda ne ka taka ƙasa shi sa wani malamin na gargajiya ko malamanmu na soro in an zo fassara in aka ce ɗaha sai ce taka ƙasa shi ne abin da ake nufi da ɗaha wannan wata fassara ce ɗaha daga mana tsa'il arda taka ƙasa ina fata ana fahimta ha'un din ya zama ƙasa kenan to Allah ya mana mai kyau um, wannan umarni ne kenan na wati'a ya ta'u wati'a ya ta'u shine takawa sai aka yi aka canja hamza din da ha'un dan tunda ta'i kaga akwai hamza to amma wannan taha aka ce shine suka ce ubdilatil hamza ha bil ha hamza aka canja ta wato ta zama ta zama wane ne ta zama ha'un kenan wasu suka ce wati'a ya ta'u wati'a al'arza ya ta'u al'arza ta ha ka taka ƙasa to amma me ake nufi da taka ƙasa mana annabi a rayuwa yana rayuwa ne a bayan ƙasa zai tafiya a bayan ƙasa kuma cikin ƙasa za a binne shi قال مجاهد قال موسى إما أن تلقيه kalmar alƙa a cikin ƙur'ani da Allah ya faɗa cikin suratul taha imma an tulqiya daga alƙani ai sana'a ko kai ka fara san'anta jefa sandan ko kuma mu zama mu ne na farko masu jefawa tulqiya alƙa sana'a wahlul uqdatan min lisani me ake nufi da wannan aya ta 27 a cikin suratul taha يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأ فهي أقدة النبي موسى ne yake roƙon Allah cewa ya Allah ka warware min i'ina da take bakina ana cewa duk wanda baya iya furta wani harafi ko yana da tamtama tamtama ko fa'a ana nufin i'ina a Hausa i'ina da larabci tamtamatu i'ina da larabci fa'atu to shine uquda annabi Musa ya roki Allah shi ya Allah ka yaye min ka cire min kullin i'ina da yake bakina an ruwaito cewa annabi Musa yana yar i'ina haka yana da yar i'ina me faru can doguwar kisa da ake ba da labari lokacin da aka zo a gwada shi a gidan fir'auna yana yaro annabi ne ko ba annabi ba ne sai aka ba shi gaushin wuta sai suka ce in in annabi ne tun yana yaro kenan ana so a kashe shi don kai ya tashi ya yaƙi fir'auna aka ce idan annabi ne ga gaushin wuta ba zai ɗauka ba in kuwa ba annabi ba ne wannan bokaye ne suka faɗa to zai ɗauka to tunda Allah yana so ya tsare shi ya zama annabin ya yi da'awa ya rugurguje da'awar fir'auna sai Allah bai bari suka kashe shi ba sai ya ɗauki gaushin wutan sai ya sa a baki sai ya ƙona masa abinan sai ya jefar to daga nan ya samu matsalar i'ina kamar yadda wasu cikin malamai suke bayani kuma kaga sai suka kyale shi cewa ba annabi bane sai daga baya ya girma kuma yazo suke tafafatawa ka san annabi Musa a gidan Fir'auna ya tashi ya ci a cikin abincinsa ya rene shi ya masa gata ya masa komai sun dauke shi a matsayin yaro lokacin yaron gida lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi ana kashe mutane duk namiji idan haife shi kashe shi ake saboda bokayen fir'auna sun gaya masa in ka bari ana ta haifan maza a garin nan mun duba mun ga akwai wanda zai zo zai ɓace maka mulkinka sai ya ce duk wanda aka haife shi namiji daga shekarar nan ku yanka shi da ka ita tana jin tsoron ɗan ta ka a kashe mata da ta ga ta haifi ɗa namiji sai ta maza maza maza ta sa shi a cikin akwati ta yi masa shimfiɗa ta wulla shi a teku ta ce Allah ka tsare kayanka ruwa ya ta tafiya da shi ya ta tafiya da shi ya ta tafiya da shi ya ta tafiya da shi wata ranar fir'auna yana kan gadon mulkinsa a kan ruwa sai ya hango wani akwati ci ga wani abin tsantuwa can ya taho da ya taho aka ɗauko shi aka gani ana buɗe sai aka yaro ne jariri ci daga wata ƙasa kenan ya taho to sai matarsa ta ce da shi la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada tun daga fadin Allah ta'ala a cikin kasas ne yana ganin wa qalat li uktihi qussi fa basurat bihi an junubin aka ce wake wannan karshen isar kenan wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl fa qala hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu wa hum lakum lahu nasihun faradad ناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون كو هزوا قرشي تدوكي شي تساشي سيغا شي أبن ماماكي الله مي ملكي الله مي إسا يا رب كرفا من أسيري يا الله كمامو يكون إيماني لكي دو أبن دلاكي وأبنجي نرشي قسكيا نكوتشيوا za ka bi can ɗin inda ka tafi kuma sai Allah ya kamo ka yanzu ka duba an yi ƙoƙari ana kar annabin musa ne fa ya tashi duk jaririn da aka haifa a garin nan in dai mace ta haifi ɗa namiji to kashe shi ake yi suka yi ta kashe maza suka yi ta kashe maza to yana da mulki mai mulki malam in ya samu guri ba abinda bai zai yi ba in dai mace ta haifi da namiji to kawai ta sani yanka shi za a yi me yasa saboda masu mulki ba sa son wani ya kore su a mulkinsu mai mulki baya son wani ya yi jayayya da shi kuma a garin nan za a haife shi sai ce to ba sai na bari an haifi mazan ba amma Allah ya biya masa bukatarsa bai biya ba a tarihin masu mulki ba a taɓa yin azalimin shugaba irin fir'auna ba amma ya ya gama shi yasa duk wani wanda ya samu wata dama yake ganin bari ya kama karya ya cuci mutane ya zalunci mutane ya ainihin tauye wa al'umma hakkinsu ka je ka ci gaba da yi lokaci ne mutane dai za su rayu ko da daɗi ko ba daɗi kujerar mulki kuma da ba dan ba a dawama a kanta ba ma da ba a ce da ita mulki ba ba a dawama a kai dole ka sauka ko ka mutu ko a kashe ka ko tsufa ko kaza ko kaza ko kaza to sai ga fir'auna nan yana kokarin gujewa annabi Musa sai kuma Allah ya kawo masa shi annabi Musa ma ya rene shi a gidansa haƙi kuma haka ya ciyar da shi ya shayar da shi ya kula shi matarsa ta ce matar fir'aun ta ce kar ku kashe shi bari mu rike wannan yaron kyakkyawan yaro lafiyayye mu mai da shi dan mu mana ana kashe 'ya'yan talakawa duka amma su ga wani danan sun aji ashe musan suka aji ya tararrafe ya ta kama gemun fir'auna yana wasa da shi yana yaro ashe shi zai zo ya rugurguje shi da ya girma ya zo ya ja daga fir'auna ya ja daga fir'auna ya faɗa annan musa shi ma ya faɗa ya ce ni ubangiji ne ya turo ni ya ce kai ɗin kai kai yanzu musa kai za ka ce min kaza kaza kaza kaza alam nurabbika fina walida ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي كيف فرعون أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين yanzu kai ba nan kake jariri ba kana zaune tare da mu a nan gidan 'yan shekarun da kai ga kanan mun ganka a gidanmu ka tashi kai ne zaka zo ka ce mun kai ne manzo annabi Allah ya turo ka fir'auna yana mamaki Musa ya ce kwarai kuwa kwarai kuwa fir'auna ya ce to ina jariran da nayi ta kashewa to shi yasa kun san me zamu dauka anan wallahi mutane ku rike gaskiya ku huta kuna duk inda mutum yake ganin zai yi kwana ya aikata wani abu ya yi kwana ya kauce duk inda za ka je sai Allah ya dawo da kai wata ran kam an kama ka rashin gaskiya ha'inci cin amana zamba cikin aminci kwana-kwana Allah yana kallon ka kai ba kai kai kaza kai kai kai kaza ba ya ce eh na yi a lokacin ai ban fahimta ba ne Allah bai ganar da ni ba فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم نبجيكم كيف رأونا كيدا متعنك الظالمي لما خفتكم نجد أورانك تشتدني فوهب لي ربي حكما الله يباني حكمتي وجعلني من المرسلين كما يو ياسن ينشكم من ذني ni ubangijin talikai ne ya turo ne rabbul alamin fir'auna ya kalli masu yan fadarsa ya ce wa ma rabbul alamin ce me wani rabbul alamin wa ma rabbul alamin annabi Musa ya ce ubangijinku ku ubangijin iyayenku Allah da ya halice ka kai fir'auna da yan fadarka da kakanninku da iyayenku shine rabbul alamin har inda ya je da ya ce wa mutanensa shi fir'auna qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun wai yana isgilanci ke kai wannan manzon naku fa da aka aiko muku fa mahaukaci ne wai ya ce wa annabi Musa mahaukaci ya ya zama mahaukaci mutumin da ya tashi a gidanka giyar mulki ya yadda ya ce wa annabi mahaukaci ya yadda ya ce wa annabi makaryaci saboda a tsare masa mulkinsa malam akan tsare mulki ba abinda ba su ba yasa zaman lafiyanka duk abinda za ka yi ka taɓa musu mulkinsu kun ka je kai komai amma kujerarsu ta mulki da sarauta ka ka taɓa musu in ka taɓa fa to ko kai ne ko su duk inda mai mulki a zalimi yake haka yake ka bi hankali ana maganin maganar lahira maganar mutuwa maganar waye sauransu kai ne kake tunanin wannan wannan mulkin da yake gabansu ba sa tunanin wani lahira ko wani za a yi kiyama ko za a tashi wani abu zai kashe ka ne ya kashe ka kuma shi kenan ya ma manta ya kashe ko yasa a kashe ka saboda ka tsaya masa hanya ya ture ka wannan kaɗan daga cikin kisar annabi Musa da Fir'auna kenan ubangiji kai mana afuwa to ya zo yana musu wa'azi yana musu bayani wannan ina tana damun shi shine yace wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى الدعاء ينشي أن موسى رب اشرح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جماعة كل رفضنا النبي نيمي وأزي مي دعوة yana roƙon Allah ya Allah ka buɗe min na. sai wani ya zo ya zauna yana alfahari da ilimi yana cewa shi ne ya isa annabin Allah da yake gaya mutane yana cewa Allah buɗe min na in fahimta wa yassirli amri Allah ka sauƙaƙa min al'amarina na da'awa al'amarina na karatu al'amarina na rayuwa dole ne ɗan adam yana buƙatar ya roƙi Allah taimakon Allah ya sauƙaƙa masa lamarin shi ya Allah wahlul uqdatan min lisani ka warware kullin i'ina da yake harshe na yafqahu qawli mutane su gane zance na ashe yana daga cikin manufar mai wa'azi yayi kokarin yayi wa mutane bayani su fahimce shi ba wai kawai ko ku gane ko kar ku gane ba ruwana ni Allah ne yace na faɗa muku na faɗa muku a kai kokari ka ganar da su dai in ba su gane ba a yi musu bayani ويفقه قولي ya Allah ina so ka sanya mun cikin yan uwana ka bani waziri ka bani magaji ka bani mai taimako na waj'alli waziran min ahli anan malamai suka ce wannan yana nuna cewa kada mai da'awa ya hasada kada mai da'awa ya bakin ciki kada mai da'awa ya ya hana wani ya zo ya taimake shi su aikin da'awa kuma wannan yana nuna in annabi kansa ya nemi taimakon dan uwansa a cikin harkar da'awa akwai wani mutumin da shi kadai ya isa ya aikin da'awa annabi Musa da kansa yace waje alli waziran min ahli ka bani waziri yace min ahli cikin iyalina na kusa da ni sai kafin ma Allah ya amsa masa sai ya faɗi sunan wanda yake so a naɗa masa yace Haruna akhi ga dan uwana Haruna na dan uwansa ne Harun shekara biyu ne tsakanin su kamar yadda malamai suke faɗa yace ushdud bihi azri ka karfafe ni da turo mun Haruna wannan yake nuna cewa annabi Musa shi Allah ya turo sannan kuma ya hada shi da annabi Haruna dan su yi da'awa tare kuma wannan yake nuna cewa Allah yana iya hada annabawa biyu a lokaci guda su yi aiki guda ushdud bihi azri wa ashriku fi amri ka haɗa ni da shi a cikin lamarina na annabtan nan shi ma ka naɗa shi ya zama annabi wannan yake nuna mana annaba ba su da hassada ba su da bakin ciki ba su da damuwa annabi bai zai ce sai ni ni kadai ba aikin Allah bai zai yi a ce kai kai kadai bane aiki ne mai yawa dole wancan ya taba can wannan ya taba nan wannan ya taba nan a hadu ai kai kowa ya iya shekarunsa ya mutu ya tafi ya bari a gaje shi a dora kaga matsayi ne na annabta amma duba ya roƙi Allah ya ba wa wani shi ma irin wannan matsayi ya kamata mu yi amfani da wannan aya mu kori hassada malami ya karantar da ɗalibansa ya ba su ilimi sosai su yi ilimi su zama irinsa ko su fi shi kada malami ya zama mai baƙin ciki wa ɗalibansa ba zai ɗaga su ba ba zai taimake su ba ba zai ba su ilimi ba a'a a'a in an ba su za su iso mu a to su iso ka kai ba littafin wani ka karanta ba ka iso wani annabi cewa ya yi a haɗa shi da wani annabi harun ya taimake shi ko a ce a'a ai ilim ai matsayinku bai kai wannan ba ba a tambaya ai ta karatu ba a tambaya a'a wai duk wanda ya ce wa malaminsa wai wai me kaza wai ba zai rabota ba wannan bid'a ce gargajiyanci ne addinin musulunci addini ne da ake so a yada shi a karantar da mutane dalla dalla a gane wanda Allah ya masa albarka ya dauka shi ma ya je ta yadawa abin da ake da bukata kenan ushdud bihi azri wa ashriku fi amri mu ta maka tasbihi mu ta maka zikiri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira mu maka tasbihi mai yawa mu ta zikiri mai yawa wannan yake nuna mai ziki mai da'awa ya kamata ya zama yana yawan tasbihi mai da'awa ya kamata ya zama yana yawan zikiri da yawan tasbihi da yawan zikiri ne yake kafa mutum a cikin aikinsa na da'awa Allah ya tsaye da shi akan daidai ya tsaye da bakinsa akan daidai ya bashi ikhlasi saboda yana tuna Allah tabaraka ta'ala ya bashi kariya daga muggan mutane makiya Allah makiya da'awa masu tafiya suna kokarin su yaƙi addinin Allah su yaƙi masu kira zuwa ga hanyar Allah idan mai da'awa yana yin tasbihi kai nusabbihaka kuma fa kasiran da yawa wa nadhkuraka muna yin zikiri da yawa to wannan yana nuna Allah zai bashi nasara haka Allah ya ba Annabi Musa nasara akan Fir'auna sannan yana nuna cewa duk mai da'awa da yake so ya galaba akan wani azzalumin shugaba ko macuci to ya dage da ibada ya kama riƙon Allah ya raya daransa ya rungumi alkur'ani ya rinka tasbihi ya rinka salati bayan addu'ar da mabiya masoya suke masa to shi ma sai ya hana idansa bacci shine zai iya dadewa yana fafatawa yana isar da sako yana ratsa mutane ba a san sa ana kin sa amma ba a san ba isa ayi ayi wani abu da shi ba saboda Allah ya ba shi kariya ku rike wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ونكي واهل العقدة من لساني يفقه قولي أشجر به أزري وجعل لي وزيرا من أهلي دنا فسلامك هارون أخي كي نسبها كثيرا يجي أزري ينا نفن زهري فقرنا في بيانا يوا يجي جماعته يجي أزر wa yuradu bihi alquwwa ka karfafe ni da shi yushitakum kalmar yushitakum tana nufin ya halakar da ku ay yuhlikakum bi azab irin azaba ta tumbukewa azaba ta karatarwa kararwa shine ashata yushitu sai almusla da Allah ya ce wa yadhhaba bi tariqatikumul musla ta'nisi ne na al-amsal ma'ana al-amsal namiji al-musla kalmar mace kenan misali yaqulu um, in ghalaba hadani yukhrijakum min ardikum wa yadhhaba bidinikum ai idan kuka bari da annabi Musa da Haruna suka yi galaba Fir'auna yake ga mutanensa yace ai za su tafi muku da bidinikum addinin ku da kuke kai na bauta mun shi Fir'auna ka san bauta masa ake yi ka san bin sa ake da'a ake masa amiya da'a ta makanta yace in kuka bi Musa in kuka bi Haruna to fa za su tafiyan muku da al'adarku da addinin ku da kuke rayuwa sihirin da kuke rayuwa a kai zai kwace muku wannan yana hada annabi musa da shi da mutanensa kenan cewa ku yaƙe shi ya zo ne ya kwace muku addininku allah kiyaye su mutanen fir'auna mutane ne matsafa suna da dukiya suna da arziki akan harkar tsafi dinnan sun kware wajen yin wajen yin tsafi da haka sai yake gaya musu in kuka bi Musa kuka bi Haruna to wallahi za yuzhiba yazhaba bi tariqatikum almusla yazhaba bi tariqatikum almusla ay yazhaba bi dinikum zasu tafiya muku da wannan al'ada ku da addini ku dauke kai Allah gane da mu sai itu ana nufin a zo da abu thumma tu saffan ku zo sahu-sahu sai fa aujasa aujasa ana nufin ɓoye abu a zuciya shine admara khawfan fa zahabatil wawu khifatan khawfan ne amma sai aka ce khifatan Musa yawa fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa wato saboda karfin fir'auna malam da girman fir'auna da jabarutancinsa da zaluncinsa wallahi malam lokacin da aka zo ana harkar tsafin nan da matsafansa suka yi tsafi suka wulla abin ɗinsu sandunansu gaba ɗaya annan musa ko ina kawai sai dai ya ga macizai kawai maciji ko ina a bayan ƙasa macizai ya gani wai don a tsoratar da annan musa ya guji taɓa fir'auna fa'aujasa fi nafsihi khifatan musa قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى kawai sai annan Musa ya ji dan tsoro haka Allah ce la takhaf innaka antal a'la kar ka ji tsoro ya kai Musa kai ne madaukaki wannan macizan da suka watsa kar ka damu ka jefa sandarka da take hannun damanka ka talqaf ma sana'u sandarka za ta cinye za ta haɗiɗe macizan matsafan fir'auna jama'a ba ku gane labarin nan ba fir'auna ne ya sa mutanensa don su tsoratar da annabin musa kun san ita suratu ɗaha ta yi magana akan kissar annabi musa da fir'auna sai ya ce ku yi masa abin da za ku gigita shi ku yi mai abin da za ku firgita shi kawai da suka yi tsafi kurin annabi Musa in ya duba duk abin da ya gani sai da ya ga macizai kawai macizai mala ce yanzu ka fita ka ga baɗin macizai macizai yumun yumun yumun yumun yumun yumun ce kai sai ya ji ɗan ɗar haka to shine Allah ya ce da shi la takhaf kar ka tsorata idhaba ila fir'aun innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى تفي جيكا كيد هارون وجن فرعون ku gaya mai zance na tausasawa watakila ko zai tuna ko kuma ya ji tsoron Allah kar ka ji tsoro wannan macizan ɗauki sandaka a nan musa yana da sanda wannan shine asalin kaga mutane wani lokacin suna rike sanda duk da tasa ta mu'ujiza ce in dare yayi sai ta zama fitila duk inda yake tafiya kawai da yayi haka kawai sai ta haska mai hanya annabi yakan iya kira sandar in ya ajiye ta zai ce ke taho sai ta sai murginar ta murginar ta a wani kaulin fihi makal kamar yadda wasu malamai suka faɗa sandar takan tashi ta yi gadin sama yana kwance yana bacci sandar tana gadin shi mu'ujiza ce Allah ya ce ka wulla wannan sanda za ta hadidiye gaba ɗaya macizan nan na fir'auna da mutanensa talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir Allah ya ce kaidi ne na matsafafa tsafi ne kinan jama'a mai tsafi yana iya zuwa da wani abu na daban da zai tsoratar za a iya maka tsafi ka rinka ganin abun tsoro a gidanka ana iya yi a firgita ka daman yawanci mai tsafi yana abin da zai firgita wani ya tsoratar da wani ya gigita wani tsafi ko a sa ma tsoron wani kana ganinsa gaban ka rinka faduwa ko a hana ka zuwa wani wuri da kaje sai ka rinka jin zazzabi da rashin lafiya tsafi kasuwa ce kana ciniki ba a so sai a je a ma tsafi kana shiga kasuwan nan gaban ka ya faɗi wani ɗan kasuwa ya ce akwai wani layi da ya bi wannan layin gaban su sara ake gag gag gag ya ce ba ya san bin wannan layin an tsafe shi ne wani waƙinsa ne a wurin ba a san ganin shi ko a ɗoro maka wata asara duk abin da ka taɓa sai ya lalace abin kai ta ƙarewa ka kasa ganewa ba ka fahimta ba in kaya kai ya oda su gobara ko barayi su kwace ko 'yan kasuwa su rike abin ya lalace ko a jarabe ka da wani ciwo ka kasa bacci da daddare kai ta tsorata haka dai to shi mai tsafi yana yi don ya tsoratar da mutum ya firgitar mai zuciya don ya karya mai lago to shi yasa ake son zikiri ya yan uwa ambatan Allah maganin sihiri karatun ƙur'ani kariya ga matsafi Allah zai baka tsaro idan kana zikiri kana ambaton Allah to Allah ya mana afuwa kuna ganewa ko to wannan shine fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa kai sai fi juzu'in nakhli an an ce juzu ana nufin kututturan dabino eh fi din nan yana nufin ala ne fi juzu'in nakhli ai ala juzu'in nakhli qala fama khatbuka ya samiri qala basurtu bima lam yasuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasuli fanabathtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi to me khatbuka fama khatbuka ya samiri khatbuka a larabci daidai yake da baluka mana me ya ɗauke ka ka aikata abin da ka aikata shine hasbuka ma baluka ma balukum me yasa kuke kaza ma hasbukum me ya kai ku kuka aikata kaza me ya ɗauke ka ka aikata abin da ka aikata ya kai samiri sai kalmar misas an inna laka an taqula la misasa wa inna laka ko yawa inna laka an taqula la misas haka ne la misas me lamisas wannan masdar ne na masa masahu misasan wato abin da ake nufi ya kai samiri an maka uquba akan abin da ka ainihin wato aikata na batar da banu isra'ila da suka riƙi ɗan maraƙi a matsayin ubangiji suna bauta masa ka hana su bauta wa allan annabi musa ka sa mutane suna bautar dan marayi bala'i mutum ya ƙi ya bauta wa allah ya zo yana bautar bijimi kamar yadda yanzu mutanen indiya da yawa daga cikinsu akwai wanda bijimi shine allansu kamar yadda annan musa ya fafata da waɗannan mutane ubadul ijili har yanzu a duniya akwai wanda ba sa cin naman saniya ka san saboda me saboda saniya allah ce me yasa ba sa cin naman bijimi saboda bijimi Allah ne a wajensu to wannan samiri ya yi musu wannan ya ziga su annan musa ya zo ta fafatawa ba wato abin da ake nufi da lamisas ya ce ba wanda zai taba ka ba wanda za ka taba la ya musu ahadan wa la yamsahu ahadan to me ake nufi da lamisas duk wanda ije ita ba shi to sai zazzabi ya kama shi ciwo shine lamisas sai la nansifannahu me nansifanna nansifanna ay la nadriyannahu zamu mai da shi toka bayan mun kone shi da wuta sai qa'an da Allah ce fa yadharuha qa'an safsafa لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كلمة قاعة abinda yake nufi wato abinda zai zama ruwa yana saman shi ya aluhul ma ya fassara mana wato muntaqa'ul ma qa'an muntaqa'ul ma me muntaqa'ul ma ruwa ya bulbula ya bulbula ya sama ya mamaye wani abu ya Allah kai mana afuwa eh Allah ka ba mu dacewa to amma malamai suka ce ma'anar wannan ba za ta hauta dace da kisar ba amma abin da ake nufi a nan za mu mai da shi ƙa'an wani wuri busasshe santsan daurin wuri da baya tsirar da ciyawa ƙa'an safsafa wuri da yake kanda wurin da yake tsandauri akwai wurin da duk abin da za ka shuka duk ruwan sama da za a yi wallahi bai tsirar da ciyawa ba a bushe yake ko a gama ruwa a awa biyu ana ruwa in ka zo da magirbi kana saran gurin za ga yana yin wuta yana ɗagawa sama shine qa'a an gane ko eh shine abin da ake nufi sai auzaran ay as-safsaf kai ko al-mustawa min al-ard al-mustawi min al-ard wato farfajiyar ƙasa a shimfiɗe mujahid yake cewa walakin na ummilna auzaran auzaran ana nufin asqalin na kayan nauyi kayan nauyi abinda ake nufi min zinatil qaumi alhulay kayan kwalliya da suka aro daga mutanen fir'auna allazi sta'aru suka aro min ali fir'auna daga gidan fir'auna daga mutanen wato fir'auna shine auzarin min zinatil qaumi faqadafnaha ay fa alqainaha muka jefa su a cikin wuta shine faqadafnaha fa alqainaha ulqiya fakadhalika alqa samiri alƙasamiri ana nufin sana'a da min ilƙa ne ma kana ma'ahu min al-huli ya jefar ya wullar da abin da ke cikin hannunsa na kayan kwalliya kalmomin kawai ke ɗauko amma dai a cikin kissa ne babu lokaci mu kawo kissar gaba ɗaya sai fa nasiya ana nufin musa suna cewa akhta'a fa nasiya ay musa hum ay as-samiri wa atba'ahu da samiri da mabiyansa suna cewa akhta a musa ai musa ya kuskure ubangijin da ya kamata ya ce abauta masa ya ce abauta wa allah alhali dan maraki ya kamata abautawa ai fa nasiya musa akhta ar-rabba ya kuskure ubangijin da ya kamata a abauta masa maimakon abauta dan maraki su ba suke faɗa kawai ya zo yana bauta Allah ya tashi ya je ɗuri sina wai yana neman Allah wai ya masa wahayi ga ɗan maraƙi ka bauta masa kaje kana neman wani wani Allah a can dutsen sina ka duba akwai malam yadda annabawa suka sha wahala yanzu wannan gwagwarmaya yake mutane ku daina bauta ɗan maraƙi ku zo ku bauta Allah in ban da toshewar basira ba mutum ya ƙi bauta Allah ya bauta wa itace in ban da ɓatan tunani ba mutum ya ƙi bauta Allah ya bauta wa ɗan adam in ban da kaucewa ba mutum ya ƙi bautar Allah ya zo ya bauta wa dutse subhanallah haka annabi Musa ya ta fama da su suka ce akhta Musa ar-rabb sai la yarji'u afala yarawna Allah yarji'u annabi Musa ya ce yanzu ku mutane kuna bautar dan maraki ba ku gani baya iya maida muku amsa in kun yi mai magana ya zaka zo kana bautar Allah da zaka yi mai magana bai zai maida amsa ba dan marakin nan duk magana da za ku yi masa wallahi bai zai amsa ba la yarji ilaihim qawlan ka fada ka fada ina ay al ijlu din kenan kalaman shine qawlan sai hamsan wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa wannan ana maganar kiyama ne dukkan saututtuka sun yi shiru sai Allah kadai ba wanda ya isa ce komai a kiyama ba abin da zaka ji illa hamsan hamsan shine wato hassul aqdam takum sai dai ka ji shaf shaf shaf shaf shaf tafiya kawai zaka ji a kiyama ba wanda zai yi magana al'umma ne malam duk duniya ana ta tafiya za a tafi filin tashin kiyama za a je a haɗu wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa me hamsa takun kafa karar takalmi ko ba takalmi a kiyama amma takun kafa wannan shine abin da zai faru malam shiru sai dai ka ji yip yip yip yip ana ta tafiya da maza da mata da yara da ƙanana da manya da masu mulki da masu sarauta da manya da masu kuɗi da ƙanana da talakawa da kowa da kowa wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa wannan rana tana zuwa jama'a shine Allah yake tsoratar da mu kafin mu je wannan rana da ya ce a hashartani a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira wai mutum ne a kiyama zai ce ya ubangiji ya ka tashe ni ina makafu an hujjati ba da wata hujja wa qad kuntu basira a duniya fa da ina gani bihujjaci mana yana ganin abin da yake kai na rayuwa da ƙaryar da yake kai ita ce hujjarsa amma yau a kiyama ya tashi babu wannan hujja man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka a cikin suratul taha wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى duk wanda ya kauce wa ƙur'ani in ji Allah man a'arada an zikiri wanda ya kauce wa ambatona ƙur'ani na littafi na fa innahu yahshuru yawmal qiyamati a'ma Allah zai tashe shi makaho ba a nan duniya an yi ƙur'ani kaki ba ba ka karanta ƙur'ani ba ka sauraron tafsirin alƙur'ani ba ka jin wa'azi na alƙur'ani in an kunna ƙur'ani ce kake a kashe ba ka da makarantar da kake sauraron bayanin ƙur'ani ba ka da wuri ne na karanta ƙur'ani ba ka tashi da daddare karanta ƙur'ani a masallaci ba ka buɗe alƙur'ani ba ka kunna ƙur'ani ka saurara ba ka jin wa'azin alƙur'ani baka mai da alkur'ani komai ba suna ɗaya musulmi ne kawai ka kawo da kai maganganun Allah ne a cikin alkur'ani tsoratarwa ne a cikin alkur'ani fada ne a cikin alkur'ani man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ya ce duk wanda ya kauce wa ambatona ya kauce wa alkur'ani na ya kauce wa addini na zai yi rayuwa mai kunci wallahi ina gaya muku duk mutumin da bai da mu'amala da alkur'ani yana cikin kuncin rayuwa kar ku damu da dukiyarsa kar ku damu da kudin shi kar ku damu da mulkinsa kar ku damu da sarautarsa kar ku damu da matsayinsa Allah ya san irin azabtuwar da yake a cikin zuciyarsa saboda ba qur'ani a rayuwarsa bai iya karanta shi ba bai iya karanta wani ban Allah na tura masa addu'o'i yace yana da matsala kaza kaza kaza kaza na rada masa ayoyin alqur'ani na addu'o'i na ce ka je kai ta karantawa Allah zai warkar da kai sai ya turo mun yace malam babu transliteration na ce kamar yaya yace a rubuta mun da boko na ce a baka isa ba boko qur'anin zan fassara in rubuta maka shi ayoyin zan jujjuya masa ce wallahi wallahi ban iya karanta ba na ce duk turancin da yake bakinka magana ɗaya biyu turanci da zaƙin baki da kaza da kaza yanzu baka iya karanta ayoyin ƙur'ani da zaka yi addu'a ka ba wa kanka kariya a rayuwarka ba ce wallahi ba zan yi ba asali ma haramun ne karanta alƙur'ani da rubutun boko haram ne saboda rubutun boko baya representing exact wato wato pronunciation na harufin larabci na ce in ka iya bismillah in baka iya ba khalas me kake yi wani duk turancin da za ka yi masa zai warware ma zai ma bayani ya gane amma abun kunya mutum musulmi ya rayu bai iya karanta qur'ani ba haka za ka mutu ka je wajen Allah ka ce baka iya karanta qur'ani ba me kake yi a duniya me amfanin zuwanka duniya baka iya karanta qur'ani ba ko baki iya karanta qur'ani ba komi ka iya ka iya kasuwa ka iya turanci har faransanci ma yanzu kana koya ya kamata mu koyi faransanci saboda kasashe da suke faransanci a duniya sun yawaita kaza kaza amma baka iya qur'ani ba abun kunya shame on you very very unfortunate as a Muslim, you can't read Quran. Shame on you. Kaji kunya. Karka yadda ka mutu baka iya karanta Qur'ani ba. Wala duk mutumin da ya mutu ya je game da Allah a duniya, Allah ya bashi dama, bai yi amfani da dama ya koyi karanta littafin da zai bauta Allah ba. Akwai akwai daga da shi da Ubangiji. Karka kuskura. Mai amfanin dukiyarka. mai amfanin mulkinka mai amfanin kudinka a ce mutum ba zai iya bude qur'ani ba sai dai karanta shi da boko kun ga masifa addu'ar da zai iya kare kansa bai iya ba wala wasu mala abun tausayi ne ga mutum iya mutum Allah ya mai duk abin da zai masa amma hanyar da zai samu aljanna ta toshe mai don wallahi sai ka iya karanta ƙur'ani ba alfarma ba ce dole ne shi ilimin duniya yana da amfani aiko ilimin wancan yana amfani kaji kayi kwas kaza kaji kayi kaza kayi kayi kaza kayi kayi kayi kaza duk ka bata lokacin ka ka balaga kai girma har kai yaya ka tara iyali wai ba za ka iya buɗe ƙur'ani ka karanta ba me kake yi Allah sa ‘yan uwa su gane so wannan kenan idan kuna tare da ni um, abubuwan da za su faru a kiyama kenan Allah ya ce na tashe ka makafu ya ubangiji bawa zai ce yaya za ka tashe ni makafu a duniya ina gani makafu ana nufin bai da hujja ba ya guje ƙur'ani ba a nan duniya من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الذي قال كذلك أتتك آياتنا كما حكني في آيوي مسكزو مكا يا كباو الله باقا شمنا مكا وأزيبا باقا شمنا قيا مكا با أتتك آياتنا باقا آيوي قرآني أنا تبياني با فنسيتها me fa nasitaha fatarakta sai ka watsar sai ka kai ka bi qur'ani akwai wanda malam wallahi baya jin wa'azi kai kake bata lokacin kawai kana sauraron wa'azi ko karatu akwai wanda wallahi gaba daya a rayuwarsa bai jin wa'azi ko matarsa kunna sai ki Allah rufe mana wannan malaman da Allah rufe kashe wallahi akwai matar da tace wallahi mai gidan mu baya bari a kunna wa'azi a gidan shi na malam wani na malam na kowa ma shi ba a kunna kidan lakaci kashe waɗannan malaman da suke koya muku rashin kunya shi baya ci in an kunna Qur'an ce ke kashe da Allah kashe ana surutu kashe shi ba zai karanta ba shi ba zai saurara a motarsa ba shi a ɗakinsa ba zai saurara ba kuma ba zai bari a saurara ba ‘ya'yansa ba su iya ba bai damu ba me yasu yake so su yi turanci turanci boko bokonka na banza in baka da addini wallahi boko a nan duniya za ka cinye shi ya ƙare in ka je kiyama da larabci za ka yi magana wallahi قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى kamar haka kamar yanda ka bar ayoyin mu kai kai aiki da su kamar haka ne kuma yau kai ma za a barka ba za a kula ka za a yi banza da kai kuma kadhalika najzi man asrafa bi ayatina ko duk wanda ya wuce gona da iri akan ayoyin mu haka zamu yi masa wannan sakaya to kun ji abin da zai faru a kiyama Allah ya bamu afuwa ya rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka kiyaye mu to sai yace me um dankan me ake nufi da dankan dayyikan kunci rayuwa mai kunci saboda baka rike qur'ani baka aiki da qur'ani wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa kalmar faqad hawa shaqiya duk wanda fushi na ya fada kansa hakika ya zama dan wuta ya zama shaki waqa fil hawiya zai zama cikin dan wuta sai wadil muqaddas in an ce al muqaddas ana nufin al mubarak ismun ne lil wadi wato tuwa tuwa da Allah ya ce suna ne na wani kwari wadin wa huwa sai kuma yace bi milkina qalu ma akhlafna maw'idaka bi milkina wannan qira'at abi amr da ibnu kasir da ibnu amir bi amrina shine milkina da umarninmu da asim da nafi sun karanta bi malkina qira'a guda biyu ne ma akhlafna maw'idaka bi milkina a kira'ar ibnu amir da ibn kasir da abi amr akwai kuma wanda suka karanta bimal ko kula bimalkina ko bimilkina bimalkina kira'ar asim da nafi to akwai kuma kira'a ta uku bimulkina ma akhlafna maw'idaka bimulkina wannan kuma kira'ar hamza da kisa'i an gane ko bimulkina bimalkina bimilkina bimulkina duka waɗannan haka ake karanta ƙur'ani in wanda yake karantawa da kira'o'in nan daban-daban qalu ma akhlafna maw'idaka bimilkina qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina qalu ma akhlafna maw'idaka bimulkina duk an karanta kun gane ko tayyib to bi mulkina ko din abin mai ake nufi bi amrina makanan suwa la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa in an ce makanan suwa ana nufin wato guri da yake shimfidadde wanda yake daidai ba tudu ba gangare ma'ana daidai ne wa daida shine suwa makanan suwan sai kuma yabasan فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى يبسا daidai ke da yabisan busasshen abu an gane ko eh ka buga musu teku da sandarka ya kai Musa in yadda ki tekun nan kaga teku ruwa ne ambaliya amma wallahi malam mu'jiza annabi Musa yana dukan tekun nan da sandarsa kawai sai ya zama busasshen wuri shine yabasa abu shi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa buga musu sandaka ka bude musu hanya za su samu hanya busasshiya su ce su tafi kuma hakan akai sai ala qadarin thumma ji'ta ala qadarin ya Musa in an ce ala qadarin ala maw'id in nace da kai ji'ta ala qadarin ya Salih ma'ana ya Salihu ka zo akan lokaci ji'ta ala qadarin ya Ibrahim ma'ana ka zo akan lokaci in kun yi magana da wani ya zo akan lokaci sai ka ce ji'ita ala qadarin to shine abin da ake nufi thumma ji'ita ala qadarin ya Musa ala maw'id ka zo a lokacin da zan yi maka magana in ce maka kaza in ce maka kaza wannan shine la taniya da Allah ya ce wala taniya fi zikiri ku tafi da kai da Musa da Haruna la taniya wala taniya fi zikiri a cikin suratul Taha me wala taniya kar ku yi rauni ku buga da ku da Fir'auna wannan shine sakon da ake gaya wa duk wani mai da'awa tafi ka je kai da'awa kar kai rauni tafi ka gaya musu Allah ya ce annabi ya ce wala taniya fi zikiri kar ku yi rauni wala tad'ufa shine wala taniya wannan aya tana karfafan duk mutumin da yake isar da sakon Allah ba maganar rauni ai ta bugawa ba abin da zai faru sai abin da Allah ya kaddara wala taniya fi zikiri an gane taniya ko la tad'ufa sai yafrut yafruta inna nakhafu an yafruta alaina mu muna jin tsoro mutanen fir'auna ne suke cewa muna jin tsoron kada kada fir'auna ya mana uquba ya furuta ya taqaddamu bil uqubati muna jin tsoron kada fir'auna ya zo ya mana uquba to amma Allah ya karfafe su ya ce su je su waɗannan su ne takaitun kalmomi da Imam Bukhari ya tsatsamo a cikin suratu Daha dama muna magana ne akan tafsirin suratu Daha new words kenan alkalimatul ghariba kalmomi baki mai dan masu dan wahalar ganewa a ciki sauran bayani kuma sai mutum ya shiga abin nan ya ƙara faɗaɗawa gobe in Allah ya sa da zamu dora akan wasu ayoyi da ya zabo wanda insha Allah su zamu karanta kuma gobe zamu gama tafsirin suratul taha din insha Allah tabaraka wataala kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina roƙon Allah ya mun afuwa ya fi mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ya Allah ka yafe mana kurakuran mu ka sa aljanna makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka yalwata mana ubangiji Allah ka yalwata mana rayuwa ka inganta mana ita Allah ka raba mu da wannan tsada da ake fama da wannan matsi da ake fama Allah ka gyara mana halin mu ka ba mu shugabanni na kwarai zaɓe da za a yi ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana rayukanmu ka tsare mana dukiyoyinmu ka tsare mana garurrukanmu ka tsare mana wannan ƙasa tamu Najeriya ya Allah kada ka bari maɓarnata su shuka mana ɓarna a wannan ƙasa ya Allah kada ka bari masu neman tada hankali su yi nasara a kanmu a wannan ƙasa ya Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka sa a yi wannan zaɓe lafiya masu kamfen su je su yi su gama lafiya kar a kashe kowa kar a zagi kowa mai rabo kuma da ya cancanta Allah ka ba shi rabo Allah Ubangiji ka nuna mana alkhairi ka zaɓa mana shugabannin da za zama alheri a gare mu alheri a ƙasarmu alheri a al'ummarmu alheri ga ma'aikatanmu alheri ga rayuwarmu alheri ga nomanmu su zama alheri ga kasuwancinmu Allah duk shugaban da zaka zaba mana tun daga kansila har zuwa shugaban ƙasa Allah Allah ka zaba mana shugaban da zai zama alheri a rayuwarmu ya ciyar mana da ƙasar mu gaba ya ɗaukaka mana al'umma ya inganta mana kasuwancinmu ya inganta mana tsaronmu ya inganta mana rayuwarmu ya inganta mana iliminmu ya inganta mana duk abin da za mu samu ci gaba a rayuwarmu ubangiji ka ba mu shugaban da zai jagorance mu akan daidai ba wanda zai ja mu akan bata ko ya ja mu akan san zuciya ko akan zalunci ba ya Allah muna roƙonka kai mana wannan arziki ka takaita mana dukkan bakin ciki ka takaita mana wahala Allah ka shirye mana iyalanmu Allah ka shirye mana ƴaƴanmu Allah ka shirye mana zuri'armu ubangiji ya Allah ya Allah ka tsare mana dukiyoyinmu ka tsare mana rayukanmu ka tsare mana mutuncinmu ya Allah duk wanda zai ci mutuncin mu karka bashi yiko akan mu duk wanda zai wulakanta mu Allah kada ka bashi nasara akan mu Allah ka raba mu da wulakanta wani ko tozarta wani ko cin mutuncin wani Allah ka cire mana hasada ka cire mana bakin ciki ka cire mana kiyayya ka cire mana gaba ya Allah ka ba mu hakuri ka ba mu dangana Allah ubangiji ka shiryar da mu zuwa ga hanya ta daidai ka kara mana san addininka ka kara mana biyayya ga manzanka sallallahu alaihi wasallam ka tashe mu cikin mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu sukuni ka ba mu nutsuwa ya Allah ka ba mu alheri ya Allah ka raba mu da sharri Allah ka ba mu alheri Allah ka raba mu da sharri Allah ka ba mu alheri Allah ka raba mu da sharri Allah ka samu fi karfin abin da zamu ci Allah ka samu fi karfin suturar da zamu saka Allah ka samu fi karfin inda zamu zauna Allah ka samu fi karfin abin da zamu hau Allah ka samu fi karfin abin da zamu biya mu kare lafiyar mu Allah ka samu fi karfin abin da zamu biya mu kare lafiyar mu ya ubangiji Allah kai mana arziki ka raba mu da talauci ka ba mu yalwa ka raba mu da kunci ka ba mu wadata ka raba mu da matsi ya Allah ka yalwata mana kai ne mai yalwatawa ka ba mu kai ne mai bayarwa kar ka hana mu ya Allah ka cancanta ka isa a mulkin ka da sarautar ka kai mana duk abin da muke so Allah gare ka muke nema ba wurin ka ba taimakon ka muke nema ba wurin ka ba agajin ka muke nema ba wurin ka ba Allahumma anta amartana bi du'aika ya Allah kai kace mu roke ka fa hana nahnu nad'uka fastajib lana Allah ga mu muna roƙonka Allah ka amsa mana Allahumma taqabbal du'a معنا وامه حوباتنا وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين الله ككاري مدك أبنك كاري باينك صالحي الله ككاري مدك أبنك كاري باينك صالحي الحي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته